إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك babin da ya zo na irin laifin da mutum zai ɗauka in ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya akwai laifi babba ko babu laifi laifin babba ne ko ƙarami za mu ji ko insha Allah قال الشيخ الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شؤبا قال أخبرني منصور ابن المؤتمر قال سمعت ربعيا يقول سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلسل بيقول يقول كده مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد ما حدثني تبسم بيكوني كده يقول سميت يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي كذا من قرية فإنه من يكذب علي yalijin nara saboda duk wanda ya min karya zai shiga wuta laifin karami ne ko babba ne babba ne هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن الجعد وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شؤبة وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب أبو الحسن القرشي الهاشمي قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثمان وخمسين سنة يكرش خمسين دا تنقص لوكت بيجي المس ديوا بقو وربعي هو ربعي ابن حراش الغطفاني كوفي مات في ولاية عمر بن عبد العزيز ويقال كان أعور sai an bayyana maka masu riwayar tukunna قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمد ابن محمشة الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق السيدلاني في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر في جمال الأولى سنة سبع وخمسين ومئتين قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة قال كان أول من نيها عليه بالكوفة قرضة بن كعب wanda farko wanda aka yi makukan kera a kufa shi ne karatun ɗin kabin wasu ama annal mughira ta kala fahimid Allah wa asna alaihi sun makala in ni sami da rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar za mu ji malam mai fasara falyata bawa ɗin insha Allah wa samituhu ya kulu man niha alaihi fa innahu yu'azzabu bima niha alaihi yace kuma naji yana fadar cewa duk wanda aka yi makuka ai mutum mutuwa rasu aje yana kuka aka ce za a yi mamacin azaba to shine malamai suka tattauna cewa me ya laifin shi a ciki sai dai in shi yayi wasiya a yi masa ko هذا حديث متفق على صحته قال أخرجه محمد عن أبي نعيم عن سعيد بن أب... عن سعيد بن أبيد عن علي بن ربيعة وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعيد بن أبيد وأخرجه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن محمد بن قيس الأسدي والمغيرة بن شوبة أبو عبد الله ويقال أبو عيسى الثقفي كان على الكوفة وكان من دهاة الناس ينال الدهاء توفي سنة خمسين علي بن ربيعة الوالبي الأسدي كوفي أبو المغيرة ووالية من أسد وخزيمة قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل wanda ya faɗa min abin da ban faɗa ba ya ce ni na faɗa falyata bawa maƙadahu minan na ko falata bu awon ƙararin na ce me yake fassara ya tanaji ya tanaji wajen zaman sa'auta ko haza hadithun sahihun wa salamatu huwa salamatu bin amr bin al-aqwa abu muslimin kada ka je ka ce salamatu bin kuhailin sai bambanta maka ko wa yazid ibn abi ubayd maulahu qawluhu falyatabawwa ai liyanzil manzilahu minan nar liyanzil manzilahu minan nar wai me kenan eh haka kenan ko ya tanaji mazauninsa a cikin wuta da liyanzil manzilahu minan nar aka ce taraji mazauninsa a cikin wuta mana shi zai je tare da makarsa kenan ba haka bane ba to abu kuma an yi rigaye an tare da masa tuntuni eh tuntuni haka Allah maraukin sarki ya halicci halittarsa Allah da ya halicci halittarsa baki daya bai sa shi kenan aljanna adadin mutanen da sai aka yi aljannan a kaddara kowa kowa na da gida aljanna kowa na da gida mutane duk sa'an an aka zo shi Allah ya rasa inda zai sa mutane kowa na da shi ne waɗanda ba su yi imani ba ko suka yi zalunci ko suka kafirce mazaunansu a cikin aljanna din shi ake ƙara ma mutanen 'yan aljanna kana da shi kuma sai a ƙara maka wani ha ba shi ba ne wani lahun ma ya sha'una fiya ولدينا مزيد يطابق يطابق على هذه القضية يا إذا ده قلنا مسألة وقوله أي فليتبوى أي لينزل منزله من النار إنما أنا لينزل يسوك أما سوكينسا أشياء ما أقول ما سوكين ما شيء زي تعرفين سبقو أم فهمت؟ malam sai ce saboda kwarewa cikin luga sai ce wa qawluhu subhanahu wa ta'ala natabawwa'u min aljannati haythu nasha'u ba ma na natabawwa'u muna tare da wajen mu a'a natabawwa'u min aljannati haythu nasha'u ay nattakhidhuhu manzilan an fahimta wa qawluhu ta'ala wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana ay ittakhadhuha manzilan وقوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزلا صالحا والمبوأ المنزل الملزوم يا في نفيلي فليت بوأ مقارن الناس أتمي أه ya zauna ya sauka a masaukinsa a cikin wuta ya zauna a mazauninsa a cikin wuta ko ko ya tanaji mazauninsa a cikin wuta ashe an tare da wajen nanan tun kafin yi dama haka Allah ya yi halittinsa adadin wayanda za su shiga aljanna sai ba a ce adadin wayanda za su shiga aljanna adadin su kaza shine aljanna gidajen aljanna kaza bane yan wuta kuma adadin su kaza gidajen a ba haka akai ba sai aka yi a kaddara duk za su shiga aljanna Allah na da inda zai sa su duk za su shiga wuta a azan Allah Allah na da inda zai sa su shi yasa ba jayayya a wajen mazauni ba za a yi karanci a ce ai ba kaza ai ba a'a to da aka yi duk in aka halice su duk baki da suna da mazauni a aljanna to shikenan in suka zo dukkan su baki daya kowa na da wajen shi Allah ba Allah Allah ya wadata komai sai aka samu wayansu ba su yi aiki shiga aljanna ba to gidajen nasu ya za a yi sai aka ce me wace aya take magana ga wannan eh uristumuha bi gadan muku bima kuntum ta'malu an fahimta to haka Allah yake shi yasa Allah bai taba halittar halittarsa ya bar su cikin talauci ko wahala ba ba zai taba yiwuwa Allah ya halicci mutum miliyan 200 a cikin Najeriya ya ba su arzikin mutum miliyan 200 ba guda ɗaya ba ba zai taba yiwuwa ba za ba da arzikin miliyan 200 da ƙari to me yasa ake fama ce tasarrufinsu ne duk inda kaga wani ya kwana da talauci ko da yunwa wani ya yi ruwa ya hana eh haka haka ne haka ne aka ce in kana da kudi ka bada zakka bayan ka bada zakka kuma aka ce kai alkhairi kai bada kyauta kai aikin alkhairi da a ce kowa yana bada zakka ba yadda za a yi kuma zamanin Umar bin Abdulaziz ya aka yi abin karanta ba in ka kai sai ce ina ma da jiya ka zo da ji sai karo amma yau ka zo ni ma wadace nake yau ba haka bane ba in dai za a bada zakka duk abin da Allah ya tsara da shi za a warware matsalolin rayuwa fa in aka kauce ma abinda Allah ya tsara babu wata matsala cikin rayuwa da za a iya warware ta tun da aka kawo azanci aka saka ciki kwakwalwan bature aka saka ciki wace matsala aka taba magance ta har aka kai karshe kullun kirkiro makamma muke kullun kirkiro makamma muke kullun ba a warware wannan ba aka kirkiro wannan ba saboda me saboda ni ina ganin ina da dabara ni shugaba ne ni ne kaza kaza to ga kuma hali dukiya sun zo sai in kawo tunani na ya zan na wawashe dukiya shi ne tunanin da zai kawo a kawo wanda suka san tattalin arziki a kawo wanda suka san tattalin arziki waye san tattalin arziki tun da aka shigar da waɗannan abubuwa baki ɗaya talauci ake ta yi kullum sai an kara talauci me yasa saboda mutum an danka masa amana na mutum miliyan kaza garinku ko statinku ko akwai mutum miliyan goma aka sa kai ne shugabansu Allah ba zai ba ku arzikin mutum miliyan goma ba ɗaya ba sai dai a ba ku fiye da haka an fahimta dalili tun da Allah ya halittarsa sai ya Allah madaukin sarki ya kalli menene suka fi bukata abubuwan da aka fi bukata a rayu shine rabbul alamina ar-rabbu ay al-marbub za a yi shi ke tarbiyyatar da su ke raya su tunda Allah ya halice ka ne don ka rayu rayuwa kuma ba ta tafiya sai da ci da sha eh to sai Allah ya halice abincin da ake ci da ruwan da ake sha da iskan da ake sha ya fi adadin abin da mutane ke bukata in ka zama ka samu ba ka kasa tashi ka yi noma ka kasa tashi ka yi bincike ka kasa tashi ka yi aiki to wannan kuma laifinka ne dalili Allah madaukakin sarki sai ya kalla me dan adam yafi bukata aka ce iska ruwa abinci wanne ne aka fi bukata mai tsanani aka ce iska daga iska sai ruwa daga ruwa sai abinci to dan adam ba zai iya rayuwa saka ɗaya babu iska ba su shi Allah shi yasa Allah sai iska shi ke tacewa yana ba kowa bai mallaka ma dan adam bai mallaka ma dan adam ba balle aljanni in ba haka ba da ya mallaka musu sai kowa ya mutu sai sakan ma kowa abu na biyu cikin muhimmanci shine ruwa yasa ruwa ya fi dan wahalar samu kan iska to sa'an nan abinci abinci zaka iya rayuwa kwana arba'in ba abinci kana shan rayuwa kana shan ruwa sai ka rayu an fahimta yadda ake sayan abinci ya zo abinci ya tsada kaddara iskan da ake shaka hannu 'yan kasuwan kano ya ɗauki kuma dala ta tashi shi su ce ai dala ta tashi ba iska yau sai me sai mutuwa shi yasa Allah da falalansa da rahama ta sa shi yake rike da iskan za a tace iskan za a ba kowa dama iska a tatacciyar iska ce sa'an nan na biyu muhimmanci ruwa sa'an nan abinci to ɗan adam da Allah ya halice shi dole ya rayu ya halice shi ne rab alhamdulillahi ya ce rabbil alami na ubangijin talikai a tarbiyya ta tsadi a tsa'ab a tarbiyyantar da kai a rene ka ka girma sai ka ci abinci sannan ka ka girma to shi sa abincin Allah ba sai musulmai kadai ba ake baiwa duk wanda Allah halicce shi ya rayu shekara ɗari sai Allah ta da masa abincin shekara ɗari ko baya sallah ko ya fi kowa kafirci saboda kafircin shi yake cutar da kanshi Allah ba zai cutu ba ce sa ba a taba cewa yau iska in kika kada ki kada bangaren musulmai ba ki garban a'a tana kadawa ne ko ina kowa ya shaka haka ruwa haka abinci ko kafiri ne ya fi ka kokarin noma da bincike sai ya fi ka abinci ko da kafiri ne sai sa in ka tashi kai ma kai kokari kai noma sai ka saman makanka abinci duk rayuwar da aka yi har kafin a zo a kai lokacin da siyasa ta zo ko boko ya zo menene ina ake kawo abinci iya arewa suke yi ruwan sama ake yi musu noma ake yi noma da sana'a haka ake samun abincin ba sai kasashen turawa za su kawo ba sai aka zo aka kashe noman to shi kenan suna ta kwana yunwa dole a ta nemowa wani wurin kenan ko wannan ya faru ne don babu abincin a har yanzu akwai kasar noma har yanzu akwai komai da za a yi a koma fiye da da to amma wayanda ke rike da al'amarin ba nan hankalin su yake ba dukiyar tsabar dukiyar suke bukata ya sa duk binciken da ake yi budget duk binciken da za a yi menene budgetin najeriya shi aka fi bincike shi aka fi mara ma baya shi aka fi kokari shi aka fi tattaunawa saboda me saboda budgetin in an same shi yadda ake so aje a ƙara wannan aje a ƙara a nan bai yi ba sai an ƙara a kaza saboda rabawa za a yi rarrabawa za a yi shi za a yi budgetin shekara kuɗi kaza har shekarar ta kare kuɗin babu su babu aikin ina bajetin ya tafi eh kuɗin babu su kuɗin aikin da aka ce za a da su babu shi kuma aikin babu shi ina kuɗin ya tafi mutane sun kwashe kowa ya ɓoye da shi yasa kuma kullum suna cikin talauci suna tsoro sai Allah ya jarrabe su da tsoron talauci eh duk abin da ka tara har jikokinka za ka mutu kamar su amma har yanzu kuma sai ka tara kuma sai ka billo da wata hanya yaya za a yi a samu kuɗin kuɗin ake nema kawai saboda me kuɗi ya tashi kan asalin abin da aka yi shi don shi arziki da dukiya ba menene ba farkon muhimmancin dukiya da kuɗi da menene shi ne me ka ci abinci farko shi ne me ka ci abinci don ka rayu sa'annan ka saka tufa don ka kare jikinka al'auranka sa'annan ka nemi inda za ka zauna ka kwanta ka yi bacci kai da iyalanka abu uku nan shi ne abin da ake neman kuɗi da su to duk sa'an da aka dawo da muhimmancin dukiya ko kuɗi haka kowa zai wadatu ba wanda zai ba wanda za ba zakka ko sadaka kowa zai wadatu to sai aka zo aka canza ma kuɗi ko arziki manufa me manufan tara kuɗi neman kuɗi a tara a nema a tara a aji a nema a tara a aji wanda ka ɗebo ɗin ka tara ka aje ɗin ya zama kuma ba naka ba wani kake nema ba ka son abin da zai taba wannan wanda kuma yanzu yadda kake neman wannan da kai da wanda babu shi duk baya da shi duk haka kuke fama kana neman shi to yaushe kuɗi dukiya yaushe kuɗi dukiya za ta wadaci al'umma ba za ta taba wadatar al'umma waɗanda suka rike jagorancin lokacin da dukiya komai ke ba kudin da yawa amma mai aka yi gashi an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu da dukiyar take da yawa mai ake yi cin bashin duk karo basu suka ake yi ina za a da bashin ba wanda ya sani me ake yi da wanda aka karbo ba wanda kuma ya sani sai su da suka san yadda suke yi da shi to shi yasa ba yadda za a yi dan adam ya wadatu shi yasa kullun cikin wahala ake kullun cikin tashin hankali ake kullun cikin rashin kwanciyar hankali ake saboda me saboda abinda kuke faɗa din nan tattalin arziki din nan shi ka koyi tattalin arziki shine zaka samu kuɗi su ne ake ɗauka aiki shine sai su waɗanda ke jagorancin duniya su ba su koyi wannan tattalin arziki daga koya ba fa ba su koya ba kai manual ne tattalin arziki daga koya economic kana yi ba haka bane ba suna su digital ne yanzu eh ba zancen ya ake ya ake a'a ana son a karya kuɗin kaza a karya shi kawai abin da ake so ana son kuɗi kaza ya tashi sai in ba haka ba Najeriya ta rufe ta rufe kofofin ta shekara wata nawa ma'ana kuɗi baya fita kenan to me yasa kun kudin kullun kudin karyewa yake yi ma'ana ba a fita da dala ba a sin dala a fita kenan to me yasa dala kullun take tashi kuma kullun naira karyewa yake kullun naira karyewa take me yasa saboda akwai wanda su suke rike da tattalin arziki abinda ake so abinda suke duba shine ba su karanta wannan wahalar da kai kake yi a karya kudi kaza sai a karya a daga kudi kaza sai a daga ai kaza sai ai kaza ai kaza sai ai kaza saboda su ne suke da manufar su wai sai sun mutane duk sun tagayyara an dawo ka gaji da musuluncin ka daina ya gaji da christianity din ya daina ya gaji da kaza me za zo a zo ana bauta ana bautata ma shedan suna nan masu bauta ma shaitan abinda suke bukata kenan kowa ya gaji da ya daina musulunci da christianity da ko menene a zo ana bauta ma shaitan in aka zo ana bauta ma shaitan za a yi za a zo a bauta ma shaitan kuma wannan lokacin zai zo dan me saboda duk muna sai in ka tuna sai hankalin ranka ya bace hankalinka ya tashi ka rasa meye kake ciki saboda wanda aka aiko maka yazo ya shimfida maka rayuwar baka damu da rayuwarsa da har ya tafi baka damu da ilimin sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace la taqumu sa'atu hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah in aka zo kowa na bauta mai bilis shedan yake kenan la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta tashi ba hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah har sai an samu duniyan nan kakab ba inda ake cewa la ilaha illa Allah to mu'minai fa da ake ciki da kaza da kaza da yace in wannan lokacin ya kusa ko ya zo Allah sai ya aiko sanyanyar iska mai sanyi ta zo ta ɗauki ran dukkan mumini ya tafi ya koma lafiya ke ku to sai ya saura kafiran masu bauta ma shaidan shaidanu azzalimai manzo Allah ce alaihim takumul qiyama akan su za a yi tashin alkiyama duk wanda ke da imani sai Allah ya aiko san iska mai sanyi ta dauki ransa ya tafi ya tafi kenan shi yasa menene yafi muhimmancin mu kare shi a cikin rayuwar mu imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani wannan imanin da ka gani karka yi sakaci da shi karka yi wasa da shi shi yasa abin da suke son zai yi za a zo ana bauta ma shaitan ba mai cewa la ilaha illa doron kasa to izanan li qiyamis sa'a izanan bi qiyamis sa'a lokacin tashin duniya lokacin alkiyama ya kai kenan to su bukatar su za ta biya ne yadda suke so za su yi Allah madaukakin suke ce la ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون su kansu ba san adadin ba san adadin shekarun da Allah ya dauke ma duniyan ba ba su san ran da za a ta an tambaye manzo Allah mata sa'a yace me da ni da kai duk ba mu san satir menene alamomin tashin alkiyama to shine kaza da kaza da kaza da kaza to cikin alamomin yana nan har a zo ana bauta ma shedan jezu abinda ake jira kenan a zo a bauta ma shedan kafin a bauta ma shedan al'umma ta yi yawa ana son a rage yawan su shine duk abin da kake gani din ne yana faruwa a ce kaza a ce kaza a ce kaza a kashe mutane ana kakkashe mutane ana rarrage su to Allah madaukin sarki ba zai halitta sai ya kyale ka kai ka zo kai yadda ka ga dama ba shi yasa kana cikin yin abin da ka ga dama kana da karfi masu karfin duniya masu kaza masu nukiliya masu komai da komai da komai sai ka ji an busa kaho sai abu ya girshe ka ba haka bane ba summa nufiha fihi ukhra sai a kira musa kuma rabbi fa idahum qiyamun duk wanda ke ciki zai mutu sai a sake busa sai ga kuma an waye gari abinda muka tana don ba shi muka ga rayuwa kuma yadda ta zama idza shamsu kuwirat idza samau fatarat idza kaza kaza duk komai ya canza a duniyar ta canza to abinda su suka shirya ba abinda suka gani ba kenan to in kai in kana da in kana da imanin ka sai Allah ya ma gata ka tafi da imanin Allah ya aiko a dauke ka ka tafi lahira kai ka ci riba kai da su waye ci riba mu'minai su suka ci riba su suka kwana ciki su suka yi hasara da'iman su ana ce musu mai tallan gishiri kenan da'iman kada ka yi shakka ko daya duk bature inda yake ba musulunta yayi ba tura suna mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo waye zai ci riba mai yalo zai ci riba abadan kada ka taba jin tsoro a al'amarinsu abinda manzon Allah sallallahu Allah manzon Allah ya kawo yace alaman jin saukin rayuwa a dinna shine wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari to manzon Allah kuma Allah bai kaddara zai zauna har karshen duniya ba sai ya dauki abansa shi kuma manzon Allah sai ya ce to kowa ya ta kansa ya ce la taraktu Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt to me manzon Allah ya isar din yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan lan lan tadillu ba'di abada me kenan manzon Allah ya bar muna kitaballahi wa sunnati to sai ka kare imaninka kai riko da kitaban lahi kai riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi arziki Allah ke bayarwa in Allah bai baka ba wanda ya isa ya baka in Allah ya baka ba wanda ya isa ya halaka abadan har abada ba zai taba yiwuwa ba ya kamata imanin ka yi karfi cewa Allah ya halicce ka kuma Allah shi zai azurta ka in Allah ya bayar ba wanda ya isa ya hana in Allah bai bayar ba wanda ya isa ya bayar to shi ne za ka ji saukin rayuwar duniyar nan in ba haka ba tun daga yanzu har aje ana da kasa kullum cikin fargaba kake kullum cikin bacin rai kake kullum gaban ka na faduwa kullum menene da menene kai da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me kai ka wannan manzo Allah ya zo kafi ya bar duniya sai ce Allahumma fashhad ala had ballag na isar da sako wani sako manzo Allah ya san muna bai isar bane ba ya isar me ya fada muna yace kaza kaza kaza kaza iriko da shi addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala قال الشيخ اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كسني تيوا إما منزل الله كريا أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله ya fi ko duk wani ƙarya girma bayan kafirci bayan ƙaryar kafirci kafiri wa kad qala an sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya fada yace inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ma ma'ana falyatabawwa maq'adahu minan nar falyanzil manzilahu fin nar ولذلك كره قوم ya kawo babban ilimi nan shi ma sai ka ja bayan shafin ka ka sa shafi na 168 ga matsalolin da ya kawo zai fada maka to me yasa wayansu sahabbai ba sa cewa qala qala rasulullahi wayansu masu riwaya ba sa cewa qala rasulullahi me yasa suke cewa qala me yasa ce shi shine shin fido maka wannan duka saboda wannan narko da aka yi wanda manzo Allah kariya zai shiga wuta to wayansu masu riwaya shine ce ولذلك كره قوم من الصحابه والتابعين اكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم shi yasa waɗansu sahabbai da tabi'ai ba sa son yawan rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kar su su kuskure su shiga cikin wannan narko khawfan min az-ziyadati wan nuqsan saboda suna tsoron kar su zo su yi kari ko su rage su shiga cikin wannan narko da aka yi wal ghalatu fihi hatta inna min at-tabi'ina aka ce har an samu cikin tabi'ai man kana yahabu raf'al marfu wanda ke tsoron cewa ya rab- wannan hadisi marfu yace manzon Allah ya ce yace manzon Allah ya ce fayuqifuhu ala sahabi in ya kai shi bar hadisin ya tsaya kan sahabi ya yi ma sahabi kuskure ya fi sauki da ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan matsaloli ne masu muhim- masu masu muhimmanci me yasa sai su tsayar da hadisin kan sahabi suka ce ya fi sauki in ma kuskure zan yi ko ƙarya zan yi zama da na yi ma sahabi ya fi sauki da na yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويقول الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنجكو ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ونجد حدثنا فلان حر إن يكيور من زق الله ما يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وزيتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول rafa'ahu yace hadisin marfu'i ne ba zai ce rasul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yaqulu riwayatan riwaya wa minhum man yaqulu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan ya rawace yace yana isar da sadar da hadisin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ni ba ni wa kullu zalika me yasa duk suke wannan هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد an fahimta ka bude shafin farko ka saka ko in ka je gida za ka yi haka muna tashi karatu da muka yi masallaci bayan sallar isha kana komawa gida kafin kai bacci ka lakasa duk darasin da aka yi muku ka rubuta ka aji yana nan cikin exercise book ya fi shekara arba'in babu man kana fil qur'ani bi ghairi ilmi babin da yazo nan wanda ya magana cikin alqur'ani ba tare da ba tare da ilimi ba son zuciya ko karambani ko menene da menene قال الشيخ أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك الم- المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسن البصري قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي عن كربونك منظور الله صلى الله عليه وسلم يشي من قال في القرآن بغير علم duk wanda ya magana a cikin alkur'ani ba tare da ilimi ba falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar haka aka fada ko in kana fi sarri hadha alhadith maqal ala hadha hadithun hasan wa sa'id ibn jubair ibn hisham abu abdullah mawla bani waliya min bani asad قتل سنة خمس وتسعين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حمويا حمو حمويه حمويه سنن كنا هكا سيبويه نفتويه حمويه هكا سنن تيكي كو to ya aka yi sai imamu jalaluddin al-imamu suyuti yace alwaihi ma'anahu rinnatu shaitan nishi ne na shaitan shi yasa in sunan ya zo cikin malamin hadisi shi ya ce isaka bin rahoya ba za a ce rahawaihi ba in malamin luga ne sai a bar shi yadda yake wai masu luga sun sun fi kusa da shaitan da malaman hadisi as-sarakasiyu قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن خزيم الشاشي قال حدثنا أبو محمد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه wanda ya ɗauko aya yana magana da ra'ayinsa son zuciyarsa falyata bawa maƙadahu minan nari san zuciya san zuciya na sa mutum sai ya abin da ya ga dama ko don kuɗi ko makami ko san zuciyar haka ake eh Allah ya kiyaye قال وأخبرنا أبو بكر الترابي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حمويا حمويا حمويه كينه إيه قال أخبرنا إبراهيم ابن خزيم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم وعبيد الله ابن موسى وقبيسة وعبد المجيد ابن عبد العزيز عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya magana a cikin alkur'ani ba tare da ilimi ba falyata bawa makadahu minan nar to menene ilimi haza hadithun hasan menene ilimi hmm menene ilimi al'ilmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ilm al'qadiyya imma majzumun biya aw ghayr majzumun biha duk abin da ka sani ko kai yanki haka yake ko ko kana shakka almajzumin bihi wanda kai yanke da shi ya ilimi jahilci taklidanci menene ilimi ilimi shine qadiyya majzumin biha waqi'iyya alaiha daliluha abinda ka sani kai yanke da shi haka yake kuma akwai dalili shine ake ce mai ilimi menene taklidanci qadiyya kai yanke haka take amma baka da dalili sai dai an yi wane ya yi wane ya yi tuji shi ne takalidanci menene jahilci shi ne ƙaziyya majzumin biha amma kuskure ta shi ne inda ake samun matsaloli kenan wa gairar majzumin biya yan kasu ila kamil zanata maza wa maza wa maza a shakku wa zannu wal wahamu ma huwa shakku menene mecece shakka kadiyya ta zamo baka iya fifi ɗaya ba za ka iya ba kana sau da kofar gida ka zo alhaji na cikin gida kamar ya fita kamar yana nan aiko wannan zamani ba shi daga ya fita ba ta kamar yana nan ka kasarin jihar da ɗaya to kana shakka ke amma ai ina kyauta zato ya fita ya zama zato kenan akasin bai fita ba shine wahami ai ina kyauta zato yana gida don ban ga wucewar shi ba to yana gida din shine mai zato kenan ban ga ya zama wahabi kenan wayannan guda shida su ne matakan ilimi kenan ilimi jahilci taklidanci sa'annan shakka zato wahabi matakan ilimi kenan isbatu nisbatin majzumin biha lakinna ghairu waqi shine jahilci kenan ko wa akhbarana abu bakr muhammad ibn abd samad turabi haka ne ko قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن همويا قال أخبرنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا عبد بن حميد ابن حميد قال حدثنا حيان ابن هلال قال حدثنا سهيل أو أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو إمران الجوني عن جن جندبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وأن حديث يسناد فيه انقطاع إيه تو إنا ما eh faqad akhta ina ma'anar wannan magana man qala fil qur'ani bi ra'ayhi fa'asaba faqad akhta'a ina mana ya faɗa da ra'ayinsa kuma sai ra'ayin ya dace alkur'an ba ilimi قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم sun tsananta kada a fassara alkur'ani ba tare da ilimi ba mana in ba ka da abu yaki ne ba karka faɗa وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم لا كرويت وإن من يما لما يسوف فسر القرآن أكتي أي أن تبتت بعد جاهل تسكيبا باسن زوجي أسكيبا أبن دسكي ديديني روى معمر أن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا yace babu wata aya daga kata da ke na ibnu di'amat suddusi yace babu wata aya a cikin alkurani sai ina da labarin ta ina da wani masaniya ina da ilimi game da ita ko ta ina qala hammad qultu li ayyuba ma ma'ana qawli abi darda'i na tambayi ayyuba sakhtiyani kenan ma ma'ana qawli abi darda'i ina ma'anan fadar abu darda'i لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة وإنا معنى بذاك فهمت القرآن با sai kaga aya akwai fusake da yawa za a yi fasara da kaza za a yi fasara da kaza aya wannan aya na daukar kaza ma'anarta na daukar kaza faja'ala yufakkiru fa qultu sai yana tunani ya zai na zai fito da wannan sai na ce هو أن ترى له وجوها فتهاب, فتهاب الإقدام عليها عليه وقال هو ذاك yace sai ka ga ayat ai sai za a iya fassara ta da kaza za a iya fassara ta da kaza za a iya fassara ta da kaza tunda za a iya fassara ta da kaza kaza sai ka ji tsoro a ranka to wani ake nufi sai ka hakura eh don kowane ka ɗauko ai ba ka da yanke akan haka yake ko babul husumati fil qur'ani babin da yazo na jayayya a cikin alqur'ani قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشرانة قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق وحول السند قال وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد ابن زكريا الأزافري قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال يتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون قال الرمادي يتمارون منذ الله يجلس متاني سنة جاية أتشين القرآن فقال سيما الله إنما هلك من كان قبلكم بهذا ai waɗanda suka gabace ku sun halaka ne da irin wannan darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd sun doki littafin Allah suna buga juna wannan kaza ne wannan ce kaza ne ba tare da ilimi ba wa inna ma nazala kitabullahi jalla wa ala yusaddiqu ba'dahu ba'd yace ai littafin Allah ya sauko ne wani sashi na na gaskata wani sashi fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd kada ku dauki sashin ayoyi kuna karyata sashi fama alimtum minhu faquluhu abinda kuka sani ku faɗa wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi wanda ba ku sani ba kuka jahilce shi ku bar shi ga wanda ya sani amr bin shu'aib kunyatu abu ibrahima amr bin shu'aib an abihi an jaddihi yace kunyatu abu ibrahima qawluhu yatadara'una yuridu yahtalifuna suna sabani a ciki wa minhu qawluhu fadara'tum fiha أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم babban ilimi malam ke kawo fa na lugha in za ka ɗauki abu sai ka ɗauke shi da sanadi da gaskiya وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب وإن سكب أتشكو سن هلكني سبب صاباني دسكي أتشكي لتاف وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر صحيح وأن حديث يا إنجنت واختلفوا في تأويله فقيل معنى المراء الشك mana shakka a cikin alkur'ani kafirci ne ka kauli subhanahu wataala fala taku fi miryatin ai fi shakki wa qila almira'u huwa aljidalu almushakkik jayayya dake kawo shakka wa zalika annahu idza jadala fihi addahu ila an yartaba fi ay fi al-ayil almutashabihati minhu in yaka jayayya jayayya a faɗi wannan a faɗi wannan a binciko wannan to sai ka ga abin ya kai shi ga shakka shi kai shi a cikin mutashabihat isa duk waɗanda suke so su yi kawo illa su yi barna abinda suke bincike kenan a yi ta jayayya a faɗi kaza ba a da daman da za a zauna a ilmantar da mutane a'a me za a binciko a zo a rikita wa mutane lissafi sai ka ga mutum ya rikita mutane lissafi shi kanshi ya rikice ya fi kowa ruɗu فيؤديه ذلك إلى الجهود فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله وتأوله بعضهم على المراء في قراءته وهو أن ينكر بعض القراءات المروية المراء تكين كراتو قراءات وإنس قراءة قراءة لأكر ويتوك جكنا مسنتاس وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء في فيها والتكذيب بها إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به وكان أبو العالية الرياعي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو هكذا wani ya zo ya karanta a wurin shi ba cewa ba haka abin yake ba walakin ya kulu amma ana fa aqra'u hakaza ba zai ce ba haka yake ba sai ce ni dai ga yadda nake karantawa ba haka bane ba to ya faru ai zamanin manzon Allah ko sai na Umar rawa da wani yace naji yana karanta yace sai kama shi ba haka manzon Allah ya karanta da mu tafi kotun koli kenan shayar ke shi yazo aka zo wajen manzon Allah wannan yana karanta ba yadda ka karanta yace to sake shi ya sake shi karanta kai ya karanta kai kuma karanta ya karanta ya ce haka za unzila قال شعيب ابن أبي الحبحاب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله abin da yasa yake fadar haka ai wanda ya karyata harafi ɗaya cikin alkurani ya karyata alkurani duk baki ɗaya وقيل إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد يجي آية ونم نركو يازوني أتشكين جاية القرآن تشكين آيو يندي أكوي مغانا قدر الكوري نركو وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل أكم مذهب أهل الكلام والجدل جاية وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها من الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لوكا شاي اللهم اهدنا فيمن وافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Allah